الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا إمة الشيخ حضري لنا بهذا المخضر فالتطافي بنظرة تأتي لنا بالظفر نعم alaihi salatullahi صلاة الله يثبت من الله summa sannan salamuhu gaisuwarsa lakai la ya ishan abdu aishan baha'i albarkacin wannan salatin kada bawa ya rayu irin rayuwar dabbobi alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah summa salamuhu sannan gaisuwarsa fali shahwatun a gare ni akwai shahawa fi zikri taslimi hashimi ba ta mata ba fa ba ta kuɗi ba ba ta duniya ba duka sha'awa tawa a cikin ambatan a cikin yin gaisuwa ne da ga ainihin annabi muhammadu dan hashimu Mm, alaihi salatullahi salatin allah ya tabbata ga manzo allah summa salamuhu sannan gaisuwarsa faqad khayyara al-muqtaru afkara alimi yace wato abin zaben Allah annabi Muhammadu hakika ya gigitar da tunanin nukan nan na alamomi baki daya Mm, ba alai- zai gane yadda yake mm, matsayinsa da darajojinsa ya gigitar da tunanin nukan halitta kakaf ba mai iya gane yadda annabi yake annabi sai Allah na alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata gaban za Allah summa salamuhu sannan gaisuwarsa fali sakratun maye ya tabbata gare ni تفنى لديها العوالم baki ɗayan awalimu suke ƙarewa ladai hannun gare ta عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah ثم سلامه sannan gaisuwarsa بها أرتقي للحب da salatin nan ne nake wato ainihin
أقصى السلالم nake hawa tsakororuwar kurangogi da lahobi na soyayya ga manzo Allah عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah ثم sannan سلامه gaisuwarsa مع الآل tare da alayensa والصح والصحاب kira البهور sahabu da sahabai albuhuru ko guna ne su alhababba mai cikakku مم، حرف- radiyallahu anhu حرف الطاع na'am طحنت بخير الخلق أقوى الوثائق ممالك أمناء البغاة الفواسق سلاه رسول الله وهو تحصني وخيلي ورجلي فهو سر الحقائق حمى عن ديور كل بنك وفتنة وزهزه عنها كل باق وفاسق وساق رجال الخير إذ يقصدونها والحم صافي ذوق كل رقائك علي خديمي خازن السر كاتبه بتزيين منهي قد على كل فائك فإن مديه للأمين طريقة لإدراك فيد دونه كل سابق فإن رسول الله وهو مساعدي محيط بسر الله رب الحلائق ومن باله للصعب أمسيت غارفا على وفق ما يرجون من فضل خالقي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها روي زما كل عمك عليه صلاة الله ثم سلامه وينسخ نهج الختم كل طرائك عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها تسقي ملوك حدائك عليه صلاة الله ثم سلامه تزين سطور الدار بيد المحارك عليه مع العال الكرام وصابه بخور الندى أسدل وغاوى المدائك حرف الطاء na'am حرف الطاء ɗayi طحنت بخير الحق shehu ya ce da hantu na tishe na miƙe أقوى الوثائق na miƙe mamalika أبناء abna'il البغاة bugati.
الفواصل mallakan nan na yayayen wato bugat mana marasa kirki yayayen karuwai alfawasiki waɗannan suke fasikai masu kin Allah da annabi masu takura mana to na nike mamallakansu da su baki daya na tishe su na sheke su babu su bi khairil khalqi da fiyayyen halittar Allah na yi wannan aikin aqwal wasa'iqi annabi muhammadu ko shine mafi karfin wasu koki
silahi makamina rasulullahi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama wa huwa tahassuni shine kuma tsari na wa khayli shine da- dawakai na na yaƙi wa rajli mazaje dakarun kuma duka manzon Allah ne fa wasirul haqa'iqi annabi muhammadu shine sirrin nan na haƙa'iku na ma'ariful ilahiyya
hama an duyuri kulla dankin ya tsare gidaje na dukkanin wato banka da tsanani wa fitnatin ya tsare gidaje na kuma daga barin dukkanin fitinoni baki ɗaya na duniya wa zahzaha anha kulla bagin ya nisantar da dukkanin azzalimi daga barin gidaje na wa fasiki da fasiki mai zagin mutane annabi ya nisantar da shi daga gidana ko fasiki ya zo sai ya tafi Allah kai mana haka Amin.
azzalimi ko mai makaru mai maita mai cutan mutane bagin kenan to shi ma annabi ya nisantar da shi daga barin gidaje na ba shi ba balle ya zo ya cuci wani Allah akbar na'am وساق رجال الخيل da ya koro waɗannan 'yan iskan annabi sai ya koro mazaje na alkhairi masu imani إذ يقصدونها yayin da da suka nufi wani gidaje na suka tafi wani waje sai ya koro su ya ce ga inda za ku zo أم، nan ne gurin muradi أم. وألحم صحبي sai ya kimsa wa sahabbai na ذوق كل الرقائق wato wato ɗanɗanan nan na dukkanin ilimai da dunniyai أم، ulumin raƙa'ik su ne iliman da ba su a cikin takarda iliman da ake samu daga Allah ba da ƙoƙari ba sahabbai na sai Allah ya kimsa musu an san sahabban yan ƙolaye almajiran zama na gida da shehu yake tare da su su ne sahabban yan wayannan yan yaran na gida na kakka so ka taɓa wani ka sha ka ji ilimin ladonni أم.
Eh, an kun an kimsa musu annabi muhammadu صلى الله عليه وسلم amma duk wani marar rabo duk wani fasiki duk wani mara albarka tuni annabi ya kore mai shi sai turo mazajen gaskiya waɗannan Allah iya yarda da su ya ba su dukkan muradi su suke tare da mu alhamdulillah الحمد لله na علي daga خديمي cikin sahabban nawa akwai aliyu sisa shi kuma khadimina ne خازن السر mataskacin sirrina ne كاتبي marubuci na بتزيين مده قد على كل فائق hakika aliyu sisa radiyallahu anhu ya ɗaukaka a bisa dukkanin wani mafifici da sababin kawata yabanni na in na rubutun yabo ko yayin ya karba zai gyara ya daidaita ka gan shi da sababin wannan aikin ya ɗaukaka sama dukkanin wani mai girma sai dai aliyu sisa رضي الله Allah ya ƙara masa yarda آمين mu zauna ita ba mu labarin shehu ya sun yi da babar shehu ta ce kaza lokaci kaza da za a yi kaza lokaci komai shi shi kati ne tare da shehu suka tashi Eh, babansa abokin baban shehu ne shi kuma da zauna tare da shehu a gidan shehu abdullahi suna tare aka haɗa su haka suke tare amma tun suna yara don tsananin neman albarka a tarihin rayuwa sai da ya zama ya rage saura izifi goma sha ya gama hattama ƙur'aninsa da hadda da baban shehu da babansa suka dakatar da shi ya taho ya zauna gurin shehu a gurin shehu yana kamar sa'o'in juna a gunsa ya zauna ya ƙarasa wannan hadda cewa ya zai tabbata ya zama na shehu komai tare da shehu ya yi Mm, cewa tare muka tashi ko kuwa a gida ɗaya muka zauna duk baba ta riƙe shi tare muke dube duk wannan inda imani bai damu shi bi kawai aka yi أم.
Mm, Allah ya ƙara musu yarda Amin.
shi sa'in yana faɗa maka labarin shehu ban cewa in so ka gida na dubarin ka ana tarihi zai ce a zaune zai ce shehu kaza lokacin da aka yi kaza shehu yana har kukan shehu da yake yi ba na min cewa ce shehu kuka in yana yi suna matasa da daddare saboda shauƙinsa da annabi yadda habbarwansa ya jike suna matsewa saboda kuka da san annabi sallallahu alaihi wasallam in kana ji daga wajensa kat dama ce kuma mama ta ce lokacin cikinsa aga kaza haihuwarsa ainihin kaza da abakin sai bi alisi sa za ka ji na ƙara musu yarda Amin.
shine halifa na farko Mm.
na فإن مديه للأمين طريقة Shehu ya ce hakika yabona ga amintaccen Allah annabi Muhammadu tafarki ne.
لإدراك فيد Ga riska ta faira Ahmadiyya Tijjaniya.
دونه كل سابق Koma bayansa duk wani mai riga yake.
فإن رسول الله Hakika manzon Allah annabi Muhammadu وهو مساعدي shine mai taimako na.
محيط بسر الله Mai kewayewa ne annabi da sanin sirrin Allah.
رب الخلائق Ubangijin talikai.
مم. ومن باره للسحاب أنصيت amsaitu na wayi gari na Gariqan.
to gariqan ina mai kamfato alkhairi min barihi daga kogin manzo Allah lissabi zuwa sahabbai na an kamfato in ba su in kuma kamfatowa in ba su على وفق ما يرجون a bisa dacewar abin da suke ƙaunar samu من فضل خالقي na samu haka kuwa ne da sababin faralan mahalici na shine Allah
عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah ثم سلامه an gaisuwarsa صلاة بها salatin da ita ne أرويز ما كل وامق nake kosar da kishirwan nan ta dukkanin mai tsananin soyayya مم. عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah ثم سلامه an gaisuwarsa وينسخ نهج الختم na julata mai tabarkin shehu tijjani shine ɗariƙar tijjaniya yan sahu ya goge kullum Kulla ɗariƙi fara'ikin.
dukkanin ɗariƙoƙi albarkacin salatin mu ga manzo an ko ya ko goge الحمد لله Hmm.
عليه صلاة الله Salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah.
ثم سلامه Sunan gaisuwarsa.
صلاة بها Salatin da ita ne تسقي الملوك هدائك masu mulki suke shayar da gonakaina suna masu hidima gare mu.
مم. عليه صلاة الله Salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah.
ثم سلامه Sunan gaisuwarsa.
تزين صدوري Hmm.
بيد المحارك Wato sadarori na tana ƙawata fararen nan na takardu da yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama.
الدهر mutuƙar zamani عليه مع العالي الكرام salati tabbata gare shi tare da alayensa masu girma وصحبه sabansa بحور الندى koguna ne su na baiwa أسد الوغى zakoki ne na sarƙoƙin yaƙi والمدائك da makuntata radiyallahu anhum مم. حرف الياء ya
يحيج أفكاري لمده المزمل غرامي وشوقي للجمال المكمل دعاني جمال المصطفى فأجبته بدمع كوبل من فؤاد مقتل أراني أحب العرب والصحب جملة وآلا وأنصارا لحب المزمل ولا سيما الشيخان ثم خليفة يكن أبا أمر وسوى المبجل كذلك من حبه حبي لطيبة وأم القرى البرها على كل منزل كذلك من حبه حبي تلاوة مقالي وهالي حب أبطال مرسلين كذلك من حبي حب مديه وأسمائه أسماء خير وعمله وحبي لأهل الله أنصار دينه وبغضي لمن آداه في كل منحني فلست أحب الدهر شيئا سواه ولست أعادي غير أعداء موعلي لعلي أرى ما قد أحب مؤيدا بفضل كريم دونه كل مزمل لعلي أرى أعداء ديني تفرقوا وصاروا جميعا تحت ظهر مذلل وتفرق رايات الإله ودينه بكف فتى يدعو لدين محلل ألا يا رسول الله يا أفضل الورى لتسم شؤوني لم أجد عنك معدني فإني جار شائر الباب خادم وإنك باب الجود يا غوث مؤمنين فإن أبرق الأعداء يوما وأرعبه فإني جار المصطفى المتفضل وإن شبت النيران للحرب إنني أرجيك أن الدار هلها بمعزلي ومنك النور في الحشو والفزع الذي تشيب له الولدان أرفع منزلي عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصاب قد ألوا كل أكمل حرف الياء harafin ya shehu ya ce يحيج أفكاري لمجه المزمل tunanina tuntuntunina yuhayyiju yana motsawa limadin muzammili da sauƙin yaban nan na mai lullubi shine annabi muhammadu غرامي وشوقي للجمال المكمل begena da kuma wato shauƙi na duka sun tabbata ga ambatan kyawun nan na abun kyautatawa shine annabi muhammadu صلى الله دعاني جمال المصطفى kyawun nan na abin zaɓin allah ya kiraye ni فأجبته sai na amsa masa shi Bid- ne ce eh, shi jamalu nabiyu na muhammad ya kirawo ne ya barhama in yana ce labbaika ya jamala nabiyu na muhammad صلى الله عليه وسلم sai na amsa masa na je بدمع كوبل ina mai kwararar da hawaye kamar mamakon ruwa da bakin kwarya من فؤاد مقتل yanzu wannan kuma yana fitowa ne na hawaye daga zuciya wacce take a bar kashewa da son manzon Allah da ya yi wannan kiran صلى الله عليه وسلم أراني أحب العربة kana gani na ni in yi ina son larabawa واصطحب جملة ina son sabon annabi kakaf ɗinsu ba wanda na rage مم.
duka nake so الحمد لله shine kamala soyayya مم.
na وآلا ina son alayen gidan annabi duka baki ɗayansu وأنصارا ina son sabon annabi ansarawa mutanen madina لحب المزمل wannan ko ina son su ne da kajina ambace su saboda so na mai lullabi annabi muhammadu صلى الله عليه وسلم sai son sa ya cika ya tabbata ake iya son su duka na'am ولا سيما الشيخين ballantana kuma a cikin sahabban nan wai ballantana kuma dattijai guda biyu sai da na abubakar siddiqu da sai da na umarul faruku مم. ثم خليفة يكنى أبا أمر sannan da halifa na uku da ake masa alkunya da aba amru shine sayyidina usmanu dan affana وسلوى المبجل da dan uwa na annabi abin girmamawa shine sayyidina aliyu bin abi dalibin karamallahu wajhahu wayannan ina son sahabbai da ka amma musamman waɗannan Allah ya ƙara musu yarda آمين كذلك منه به
haka nan da sababin soyayyen manzon Allah ne حبي لطيبة soyayya ta ga ɗai ba shi sa muka ce ta fi kowane gari don sanmu da mai garin shine annabi muhammadu صلى الله عليه وسلم وأم القرى البطحاء don sona da annabi nake son ummul qura shine maka almukarrama مم. على كل منزل ina son waɗannan gurare guda biyu a bisa kowane guri duka kowane guri ƙasa yake da suna fi son su sama da ko'ina كذلك من حبه حبي تلاوة haka nan saboda soyayya ta annabi ne soyayya ta karatun alkurani مقالي وحالي abun faɗi na da hali na مم. حب أفضل مرسل san mafificin abun aikowa shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam كذلك من حبه haka nan da sababin soyayya ta annabi muhammadu حب مديحه so na yabanninsa وأسمائه da so na sunayensa أسماء خير المعمل sunaye ne na fiyayyen abun buri na alkhairi a wajensa shine annabi muhammadu
وحبي لأهل الله soyayya ta ga ahalin allah waliyai أنصار دينه mataimaka addininsa irin su maulanmu shehu ahmadu tijani da yan uwansa waliyai مم. وبغدي لمن آداه duk ina son su ne saboda ainihin soyayya ta annabi muhammadu مم.
وبغضي كينا لمن آداه ونبيك وليا الله دسوبن سمن الله ني fi kulli man hali a cikin dukkanin mahaɗa ta jama'a duk inda mai kin bayan Allah yake ina kinsa domin ba ya san annabi ni kuma saboda suna da annabi ne nake kin mai kinsu nake san ko mai san su na
falastu uhibbu shay'an ban zamanto ina son wani abu siwa wani manzan Allah ba Addahara.
mutukar zamani da abin da kaga ina so annabi Muhammadu ne walastu adi ghaira a'da'i mau'ili ban zama ina yin kiyayya ba da wani maki- wani ba wasu makiyan makomata ba abin buri na shine annabi Muhammad ba wanda nake ki sai mai girman Allah
la'alli ara ma qad uhibbu mu'ayyadan domin hakika ne ina ganin abin da nake so mai karfafawa ne gare ni bi fadli karimin da faralar dan na mai girma Allah dunahu kulli mujzili koma bayansa dukkanin wani mai ba da baiwa duka wani mai ba da baiwa koma bayan Allah yake domin samu baye bayan Allah ta hannun maza Allah
la'alli ara a'da'a dini tafarraqu hakika tabbas ni ina ganin makiyan addini na na musulunci sun wargaje sun rarrabe wa saru jami'an tata hadrin muzallali sun zamanto karkashin dutse abin kaskantarwa an daddanne su ba samu Allah ka daɗa danne su Allah ka daɗa wargaza su yahudu da nasara da mataimakansu inda duk suke Allah ka wargaje su na wa tahfiqu rayatul ilahi wato ka ɗaukaka addinin musulunci wata hafiƙu rayatul ilahi ina ganin wato tutoci na Allah tana bula tana ɗagawa sama Wa dinihi.
da addinin musulunci shine tutan nan ta islam Mm.
la ilaha illallah Muhammad.
muhammadu rasulullah sallallahu alaihi Sallallahu.
wasallam bi kaffi fatan ga tutar nan tana ɗagawa tana bula tana bul a hannun mutum saurayi shine ni in ya yad'u li dini muhallili Yahu da yake kiran bayi zuwa addini na na musulunci muhallilin yana mai la ilaha illallah ina hailala muhammadu rasulullah
ala na'am ku saurara ya rasulallahi ya manzon Allah ya afdalal ya wara mafificin talikai lituslih shu'uni na kiraye ka ka gyara sha'anoni na lam ajid anka ma'adili ni lam ajin ma'adil ban samu ban mabauɗa ba an ka daga barin ka ina nan gurin ka ban bauɗe ba ban kauce ba kuma ban bauɗewa gare ka Mm.
lakabar mu da annabi Amin. fa inni jarun hakika ni makoci ne sha'irul babi mai waka ne na kofar nan taka khadimun kuma hadimi ne gare ka wa innaka baharul judi hakika ya rasulallahi kai ko kogi ne na baiwar Allah ya gausa murmali ya mai taimakon gwauro Mulmuli.
mulmuli gajiyayye namiji ne ko bacin mulmuli wanda yake neman mataimaka makoma madafa annabi muhammadu ke kama a ce marayu na'am
fa in abraqa al'ada'u yawman hakika idan makiya suka yi kwafe ɗaya rana da walƙiyar ƙiyayya wa ar'adu suka kuma yi daka tsawa fa inni jarul mustafa hakika ni makoci ne na ainihin abin zaben Allah al mutafaddili abin fifitawa duk tsawar mai tsawa da mugunta da kiyayya mai kiyayya ba abin da zai same ni saboda ni ina nan tare da manzo Allah ina rayuwar mu daren Dam.
babu abin da yake faruwa sai alkhairi saboda albarkacin manzo Allah
wa in shabbatin niranu lil harbi idan kuma wato ran wuta ta tashi tebula da ta yaƙi innani hakika ni in ya urajjika ina ƙaunar samun wato nasara daga gare ka anna dahara anha bi ma'azili babu wata babauɗa daga bari na a bisa wannan musiba face kai ya rasulallahi a dahar mutuƙar zamani wa minka nura daga gare ka ne nura ake gani في الحشر a tashin alkiyama والفضاء الذي تشيب له الولدان wato a- Arfa'a manzili.
wa minka nura أمم، أرفع منزلي daga gare ka ne a wajen ka ne ake ganin mafi ɗaukakan matsayi da masauki yau ranar alkiyama Hmm.
ranar da wato ake ganin yara suna yin furfura
علي ranar razani أمم، ranar tashin hankalin da yara suke yin furfura أمم.
ake arannan waminka نرى nura daga gare ka ne ake ganin arfa a manzili أمم.
a wannan rana ake ganin mafi girman matsayi da mukami a wajenka yawwa domin ka lura fil في الحشر والفضاء fil الذي hashari أمم.
cikin tashin alkiyama Ra- ranar tashin alkiyama wal faza'i أمم.
ranar firgici
الذي- الذي تشيب له ranar da الولدان yara ƙanana suke yin farfara kowa yake a gigice to a wannan ranar ne ake ganin babban matsayi da babban mukamin da ba a taɓa ganin ka da shi ba kamar wannan ranar ranar Mm.
kake cikakken sarki ba kusancin Allah a kuma rana ce yau man ya ji alwulda na shi ba شيبا a sama'u min faɗin bai أمم.
kana waduhu mafa'ula alkiyama ta zo turannan ne matsayin annabi yake da bayyana ranar gigicewar wasu ranar nutsuwar wasu الحمد لله ranar bakin cikin wasu ranar farin cikin wasu to Allah ka sa ranar nutsuwar mu ce آمين Allah ka sa ranar farin cikin mu ce آمين shine ranar cakuduwa da Allah لا لا لا Allah ka ba mu sa'a آمين babban madafar da madogara dai annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم Allah ka ban mu da shi آمين na'am عليه صلاة الله Salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah.
ثم سلامه Sannan gaisuwarsa.
وآل Da alaye.
وصحب Da sahabbai.
قد علوا كل أكمل Alu da sabu haƙiƙa suka ɗaukaka a bisa duka burbushin wani mafi cika radiyallahu anhu.
حرف الكاف Kafi.
كفيت صحابي في الطريق ألاء فكلهم بالجذب على ملاء ولم يقل الأقطع بقبلي مثل ما لذا الأبد من فيد يروق صلاء وأشكر ربي ليس سري آكرا فأفضل أتباعي أولي الوثناء وذلك من حب الرسول وسره بسرد له الأمداح خص لواء فاكسر هذا الأب حب محمد وكنزي أن أثني عليه ثناء وذلك جيشي وودرعي ومغفره وإما مسني داء أجده دواء وزاد أتي داري وصومي وحجتي وفيه صلاتي منه نلت غناء وذلك حرصي وبيعي وثروتي وأكلي وشربي منه نلت رواء فلم أرد مخلوقا سوى البدر سيدي محمد الماهي المنيل الولاء وقد شد فقري واقترابي وفاقتي ولم أدمع من غير طه أباء عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أدني جلا وجلاء عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها يعطي العميل حباء عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها لم ألق بعد أنا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها صلاة ينال القلب منه جلاء عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ينال القلب منها جلاء عليه صلاة الله ثم سلامه لسقمي وأمراضي تكون شفاء عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة على الهادي تكون جزاء عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بحوله ينال غذاء عليه صلاة الله ثم سلامه وعال وصاب مصطفى صفاء حرف الكافي Harafin kafi.
مم. كفيت صحابي في الطريق عناء Na isarwa sahabbai na ana'an wahala. Fi ɗariƙi cikin tafarkinsu zuwa ga Allah. duk wata wahala da ake sha na isa musu ba su ba wahala za su samu usuli da Allah kuma kowa ya san haka abin yake Suke?
na isa ka masa Amin.
na isar wa sahabbai na ana an wahala fi dariki cikin tafarkin su zuwa usulun su da Allah fakulluhumu bil jazbi na lamuna kowanne daga cikin sahabbai na lamuna an ya samu burinsa jazbi da fuska fusga cikin halara Allah an fuske shi a kowa ya zama majazubi majazubi Allah kyauta na'am walam yakul lil aqtabi bai kasance ba ga kudubai in ba shehu tijani ba kudubai Qabliya.
kabliya da suke gabani na mislu ma lidal abdi misalin abin da yake ga wannan bawa min faidin yaruqu na sana'a daga kwararar fairi ilahi ya ruku da yake yin kaye sana'an dan haske da ɗaukaka ga wannan abin da babu ga kuduban da suka shuɗe abin da yake ga wannan bawa na haka billahi wa ashkuru rabbi shehu ya ce ina gode wa ubangiji na Allah laysa sirriya akiran sirri na ba bakarara ba ne mai haihuwa ne fa asgaru atba'i unila fana'a wani sirrin baya haihuwa Mm, sai kaga an tafi an tafi da sirrin da yawa wasu mm, mm, manyan waliyan sai kaga sun shuɗe albajiran shiru ba komai sun tafi da sirrin to shi shehu ya ce yana gode wa Allah baya cikin irin wannan waliya shi sirrinsa mai haihuwa ne Ah, kowa ba ya gani ba Kwarar shehu.
ana ma ana ma gani to shehu ibrahim kenan kamar yadda ke faɗa ba mutuwa ake jin tsoro ba mutuwan manya tafiya da sirra wasu suka mutu sai su tafi da sirrinsu shi kenan inda za a faɗo wani abin alheri ko wani abin girma sai dai a faɗo can sama amma nan ƙasa ya dagwe subhanallah to an tafi da sirri kenan kuma dole haka Allah yake yi bi ɗayan biyu ne manya ko su tafi jikinsu ya tafi su bar sirrin a gida yara ‘ya'ya da jikoki su ta haske da almajirai da yawa waliyan Allah haka Allah yake musu wasu kuma sai su tafi da sirrin gaba ɗaya da jikin idan ka zo aka ce dan nema wajen da wane ya zauna sai kai ta mamaki to haka Allah yake yi kullum shi ne abinda shi gaba da shi Ahmad da ce ga shehu na Faris ya ce gobe za a yi rasuwa a Madina amma abinda nake murna wanda zai bar duniya gobe amma zai tafi ne zai bar sirrinsa gidansa zai ci gaba da haske da 'ya'yansa Allahu akbar aka yi shuru ba aka aka ce waya an yi ai ba ma ya gari shi wannan dattijan da shehu ya ce zai wafati shi shehu yana faris kuma zai dawo kaula a yi wafati to kuma ga shi baya nan ce baya nan zai dawo kuma zai dawo kuma zai yi wafati a goban zai dawo a goban zai mutu haka aka ya dawo da asuba ana azahar allah ya karbe shi shi amma mutuwarsa ba ta da damuwa babban waliyin Allah ne ya bar sirrinsa ya tafi ne in takala wata raka sirrahu Mm, to Allah Allah to shi ne ya ce shi shi ina gode Allah da ya sa shi ma haka ne laisa sirriya a kiran sirri na ba mara haihuwa ba ne mai haihuwa ne yana nan ilamun kyamata sirrin shehu yana nan
asgaru atba'i mafi unila fana'a kankanta kuma mabiyana ɗan kankarin kankanin can ciki na ƙarshen ka gane asgaru atba'i mafi kankantar mabiyana ya samu fana'i cikin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba manyan ba fa 'yan ƙananan ma Allah mun gode alhamdulillah wa zalika min hubbir rasuli wancananka abin da na gaya maka Allah ya yi mun na same shi ne daga sirrin soyayyen maza Allah wa sirrihi da sirrinsa bisardi lahul amdaha ni in yi da hustu Hustu da zuwa.
ya'a na- na tara tuta ta nasara da ta soyayya bisar dilawar amda da sauran jerin taibanni na ga manzon Allah na zama ni ne lambawan Allah na gaba tuta komai ta nasara tana hannuna
بإكسير هذا العبد حب محمد فإكسير هذا العبد tafsiru sinadarin arziki na wannan bawa in ya soyayyar annabi muhammadu ne wakan ziya an usna alaihi sana'a Wakan zai taska ta an usni sana'an shine na yi yabo yabo alaihi ga manzo Allah taska kenan Allahu Akbar.
eh wa ma'ama madahatul mustafa fa yusibu ana yaban manzo Allah sai- sai Allah ya ta jika bawa shine taskar da ba ta karewa kan la yafna Mm.
yaban annabi kenan eh yaban annabi kenan taska ta kenan to yanzu ban da bawan Allah mutumin kirki wa zai gaya maka yadda ake samu ina yake muguntan nan kaga ya faɗa taskata da nake kwasa ne abin da na so da shi duniya na fi ƙarfinta kakan ba wanda zai zo ya ce mana talakawa to yaban manzon Allah Sallallahu yanzu da Allah kana neman alheri da arziki ba an gaya ma ba alaihi wasallam.
Allah ka ba mu ikon tsayawa Ah, na'am wa zalika jaishi wancanan ka ya- yaban annabi shine rinduna ta ta yaƙi wa hawa dir'i shine kuma wato gi- garkuwa na wa mikfari shine majaujawa na wa in masani da'un ajiduhu dawa'a idan ciwo ya same ni ina samun yaban annabi magani ne gare ni kowane irin ciwo ne alhamdulillah wa zada'ati wancanan ka yaban annabi shine da'a ta ga Allah dahari mutukar zamani na wa saumi azumi na kenan wa hijjati shi ne kuma haji na wa fihi salati cikinsa ne sallata take minhu niltu gina'a daga a cikin yaban annabi ne na samu wadata na zama wato babban ba- babban boss shehu kwa abubuwa shehu ci gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zirti gina'a Mm.
wadata to yanzu dan Allah ko anan ba a gode ba alhamdulillah ba a dan Allah ba a gaya mana ba an gaya mana to amma yanzu mutum zai je ya samu kwangila a gidan gwamnati shiru zai yi ko za ka zo ka ce ka gani da na yi kaza na samu kaza zo mu je kai ma in kai ka a je in gwamna ya sa hannu zo mu je ta hanyar da na bi An- mutum- mutane da mugunta suna haka Mm.
sai dai in ka samu mai son kaɗan kirki in ka zo an ji labari muna murna in har ka ji in za ka baka ɗari biyu amma shi shehu kakaf yana ta faɗin alherin ga yadda aka yi ga yadda ake ga yadda za a yi mun gode Allah ka ba mu ikon yi Ah.
na'am wa zalika harsi wancanan ka yaban manzo Allah shine noma na wa hawa bai'i shine kuma ciniki na wa sarwati shine taron dukiyata wa akli shine ci na wa shurbi yaban manzo Allah shine sha na minhu niltu riwa'a daga yaban manzo Allah na samu koshi da abin sha na kot da ruwa na rahama falam arju ba makhluqan zama ina kaunar wani abin halitta ba ina son wani abu gurin wani
siwa al-badri sayyidi wani mut- wani wata wanda yake shugaba na in ba shi ba babu ina kaunar komai da komai gurin kowa محمد الماهي shine annabi muhammadu mai share kafirci المنيل ولاء mai bayar da jibbinci ga bayi مم. وقد شد فقري ga talauci na da bukata na ya tsananta واقترابي da bakunci na وفاقتي da kuma tsananin bukata ta ولن أطمع أن أطاعا amma babu ina tsammanin wata baiwa ɗaya tak من غير طاعة daga wajen wani ɗaha wajen wani annabi ba na ƙaunarsa ba ma na zato da tsananin talaucin da tsananin buƙatar da tsananin bakuncin da tsananin halin da na shiga ban tsammanin samun wata baiwa ɗaya tak ko ta gurasa شكرا daga wajen wani sai manzon Allah. Allah.
شكرا Kuma manzon Allah ya iya baiwa.
صلى الله عليه وسلم نعم عليه صلاة الله صلاة الله إتبت زمان الله ثم سلامه صلاة صلاة بها Salatin da ita ne أجني جنا nake ɗasan abin lasa وجداء da kuma jada'an baye-baye daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani abin lasa a ji daɗi da zaƙi nake ta lasa ina ta lasa ina ne kuma jada'a ina kuma samun manya-manyan baye-baye kuma ina rungume da su sama da ƙasa شيخ إبراهيم Ah.
عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata da manzo Allah ثم سلامه an gaisuwarsa صلاة بها salatin da ita ne يعطي الأمين هباء Amintaccen Allah annabi Muhammadu yake yin baiwa gare mu da baye-baye.
عليه صلاة الله Salatin Allah ya tabbatar da maza Allah.
ثم سلامه An gaisuwarsa.
صلاة بها Salatin da ita ne.
لم ألق بعد عناء Babu ina gamuwa da ana an wala babu ba ne salatin nan ba ni ba wahala. Ba ni ba wahala. In mutum ya karanta adadin ta cif to kuma sai ya ɗauki kwana goma sha tara kwana uku sai ya karanta ta adadin asma'ullahi husna in ya yi wannan sai ya samu kwana goma sha tara kuma da gurbin sallah sai ya karanta su goma sha tara kaga kaso uku ne abu in kai wannan a rayuwa ya isa shi kenan الحمد لله
bisalatallah sun wasalamu salatan biyalan alkabadu ana'a mutum ya samu ya karance ta adadin baitocin sannan kuma sai ya zo kuma ya kwana uku kowane ɗaya kowane kwana ɗaya kowane rana sai ya karanta ta 99 ɗari ba ɗaya in ya gama wannan kwana uku sai ya samu rana ya fara daga sallar asuba wato duk in ya sallah ya gama zikiransa sai ya karanta goma sha tara adadin harufan bismillah in ya kwana sha tara haka yana yi ya gama shi kenan ba a duniya ba ko a lahira ba za ka gama da wahala ba الحمد لله ساكا kuma ba kai kaɗai ba ba da 'ya'yanka da duk wanda ya dingana da kai sai Allah ya tsare su daga wahala ba dai ka zo ka ce wai wai ba wanda ma yake son ka ba zai gamu da wahala ba الله أكبر عليه صلاة الله ثم سلام صلاة بها القبال أنا أمم.
لك بام الله آمين شيخ والفوائد في العقائد إيه. عليه صلاة الله الله يتبدل من ذا ثم الله سلامه dan gaisuwarsa صلاة ينال القلب salatin da ita ne zuciya yake samun جلاء yayewa منها daga gare ta ko mutum wani abu yake yi irin musamman musamman yan uwa masu neman Allah aka ji abu ya kakare ko mutum ya zai zama to ko me za a yi bai gane ba ko me wannan ana karanta shi ne kafa goma sha ɗaya da niyya ya yi ko da wani yal- ko da wani lokaci aka samu haka ake yi alayhi salatu lillahi sun salamu salatun biya Hmm? ina da kallama salatun ne muka ce.
صلاة منها ينال ينال عليه القلب الصلاة منها والسلام جلاء ثم سلام صلاة صلاة ينال القلب منها جلاء
in dakiki ne ma kai bismillah in abubuwa ne suka kakare kowane iri ne kai ko na kasuwa ne ba- ko na makaranta ko hanyar wasuli da Allah to kaga za ka ga wani yayi yayi yayi yayi yayi to mutum sai ya kama karantawa ya sha ɗaya in mutum zai iya karanta ta sha ɗaya duk gurbin sallah ko kuma safe yamma rana duk sannan kautar karanta ko sannanin mutum ya fuskanci wani abubuwa ko kuma abubuwa sun dagule ko kasuwa ne kana fita bismillah alayhi salatu lillahi summa salamu صلاة بها ينال القلب
yanalul qalbu minha جلاء jala Allah na yayewa na budewa الحمد Allah ka لله yaye mana آمين Allah ka buɗa mana آمين na'am عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga manzo ثم Allah سلامه gaisuwarsa لسقمي Mhm.
وأمراضي تكون شفاعا salatin nan tana kasancewa waraka gare ni lisukubi ga cututtuka na amradi da kuma cututtuka na na zahiri da baɗini أمم.
bara mun ta an yi ta wannan ko Mm.
an faɗi wannan haka an mai kaddamo ya warke kowa ilin zuci wannan an gama alhamdulillah kowane irin abu shi ana rubuta sha ɗari da sha ɗaya ko maye ne ya kama ka ko wani mai sihiri ko wani ciwo duk kowane irin ɗaya abu ne da ya rubuta lafiya ta zahiri ko baɗi ko mace mai ciki
alhamdulillah na salatullahi masalamu
rizquni wa amradi takunu shifa'a salati ga annabi ta zama waraka ga cututtuka nawa da la- wato ainihin lalurori kowane iri ne Eh, da niyya ake sha amma baka iya samun rubutu da sauri ba ka tofa a ruwa ka sha in wani waje ne ka shafa Allah ka ba mu lafiya don albarka annabi matsalolin zuciya da sharorinta duka ana yi da niyya da Allah ya kawar ciwo kowane iri ne ko mai mutum ya sha da niyya Allah zai ba shi lafiya na'am alaihi salatullahi salatin Allah ita bata ga manzo Allah kuma salamuhu gaisuwarsa salatan alal hadi takunu jazaa salatin da take kasancewa sakamako a bisa mai shiryatar da bayi alaihi salatullahi salatin Allah ita bata ga manzo Allah kuma salamuhu an gaisuwarsa salatan biha salatin da ita ne ruhi yanalu gizaa ruhi na yake samun abincin rayuwa ta sa alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata da manzo kuma Allah salamuhu sannan gaisuwarsa wa alin da alaye wa da sahbin sahabbai mustafaini safa'a Mustafai ne zaɓaɓɓu tsarkakakku safa'an wanda suke zaɓaɓɓu tsarkakakku garai garai radiyallahu anhum wa annabihim
hafu hafu lam alif na'am lami da alifi لئن أهزل الأقوى محمد وأصنته فشمل الحمام بالأمين مشتت لقد جاء خير الخلق والجد شامل فأخبت الدنيا فأشوا وقوتوا لئن أهزل الأقوى محمد وأصنته فشمل الحمام بالأمين مشتت ل- لئن أهزل الأقوى محمد وأصنته فشمل همومي بالأمين مشتت لقد جاء خير الخلق والجد مشامل فأحبطت الدنيا فأشوا وقوتوا فقاد البرايا للحداية ناسحا وقد سمعوا القرآن يتلى وأنصتوا فأما هدى الحال البصيرة كلها وصلى سيوف النصر صاب وأسلته فأشرق نور الدين في كل موطن وصدق عن صان فرد مؤقت إليك رسول الله أشكو فإنتي قرون ما هو أنوار دين وأشمت عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها كل الورى لك أخبت عليه صلاة الله ثم سلامه نكون بعيش حيثما القوم أصنتوا عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أم قال ربي أقنت عليه صلاة الله ثم سلامه وملك لغير المسلمين مفتت عليك صلاة الله ثم سلامه وعال وصاب للأبد لشتت
na'am حرف اللام علي lami da alifi shehu ya ce Allah ya ƙara masa faila na'am لئن أحزن الأقوام حم idan bacin rai ya bakanta wa mutane suka shiga cikin damuwa وأصنتوا suka shiga cikin fari babu ruwa babu abinci babu kuɗi ba ba ba ba فشمل همامي بالعميل همومي بالعميل مشتت ka shamlu humumi taron bakan cikin na wani kuma mushattatun abin wargazawa ne da Bil amin.
da amintaccen Allah in dangane da bakin ciki ne sai a zo a same ni zero garau ani ba bakin ciki saboda albarkacin amintaccen Allah annabi Muhammadu لقد جاء خير الخلق shehu ya ce hakika fiyayyen halitta annabi Muhammadu ja'a ya zo والجدب شامل a lokacin ko da ya zo fari ya gamgame duniya ko ina da ko ina ana cikin wahala فأخصبت الدنيا sai duniya ta samu wato warwarewa ta samu yalwa فعاشوا mutanen cikin duniya suka rayu rayuwa mai daɗi jiki wa qawwatu suka samu abinci mai karfafa jiki kowa ya ci yayi garau saboda albarka zuwan manzon Allah faqada al-baraya lil hidayati annabi sallallahu alaihi wasallama ya jagoranci talikai zuwa shirya nasihan yana mai nasiha ga bayi wa qad sami'u al-qur'ana hakika bayan Allah sun ji alƙur'ani yutla ana karanta shi wa ansatu suka yi tsit kowa ya gum aka saurara aka samu shirya
فأما هدى الحاد البسيطة hakika shiryar manzon Allah ta ga mai baki ɗayan ƙasa duka duniya كلها baki ɗayan ta وصلى سيوف النصر sabon Mm.
sahabbai kuma suka zazzara takobi na na taimako ga addinin Allah وأصلته suka faraitar da shi فأشرق نور sai الدين haske na addini ya yi haske ya haskaka في كل موطن a cikin kowane bigire na duniya وصد عن الأوثان فرض wato faralun muwakkatu farilla sallah biyar a basa wa lokaci sai ta toshe anil ausani daga barin bautar gumaka duk lokacin da za a je bautar hubalu da lata sai a tafi azhar da lasar in za a tafi bauta ta ta lokacin gurubi za a je a yi bautar gunki sai a tafi kuma fagarwa in tafiyar bautar dare ce sai a tafi isha'i faralin muwakkatu sallah biyar ɗin na sai ta toshe ta hana zuwa bautar gumaka
إليك رسول الله shehu ya أشكو ce zuwa gare ka ne ya manzo Allah nake kai ƙara فإنتي قرون hakika wancanan ka karnoni ne muke cikin ta محو أنوار دين وأشمت mahau anwara dinin ta goge hasakan nan na addinin musulunci ta وأشمت zama tana mai dariya ga ainihin wato addini da rauninsa da musulmi wannan razam lokacin da muke ciki da muninsa da illarsa ya rasulallah gare ka muke kai kararsa أمم.
a gyara mana To, mu ma haka ya kamata ba muna kai kara ya Allah halin da muke ciki da halin da addininmu yake ciki da halin da muminai musulmi muke ciki Allah muna kai karar wannan zuwa ga annabinka Muhammadu gyara kuma nasa ne Hmm.
عليك رسول عليك صلاة الله Salatin Allah ya tabbata gare ka.
ثم سلامه Sunan gaisuwarsa.
صلاة بها Salatin da ita ne كل الورى لك أخبت dukkanin talikai suke yin biyayya da ibada gare ka ya Ubangiji Allah.
عليك صلاة الله Salatin Allah ya tabbata gare ka.
ثم سلامه Sunan gaisuwarsa.
نكون بعيش Mu muna kasancewa da rayuwa mai daɗi.
حيثما القوم أصنت yayin da wasanmu kuma suke cikin fari da wahala mu ko mu zama muna cikin rayuwa mai daɗi
عليك صلاة الله salatin Allah ya tabbata gare ka ثم سلامه an gaisuwarsa صلاة بها salatin da ita ne أبقى لربي أقنت ni in yan nake wanzuwa a kunutu ina mai yin ibada da rabbiya ga ubangiji na Allah أمم. عليك صلاة الله salatin Allah ya tabbata gare ka ثم سلامه an gaisuwarsa وملك لغير المسلمين مفتت mulki ga wannan ba musulmi ba kowane ne to wannan mulkin ya zama abin wargajewa da ɗaiɗaicewa عليك صلاة الله talati Allah ya ba musulmi mulki kuma ya ba masu imani maka samu musulmi mai imani mai adalci shikenan kowa sai ya ji daɗi Mm, in dai musul- in dai mulki mulki da zalunci baya yiwuwa don ba za a ji daɗi ba amma mulki koda da kafirci ne in dai da adalci sai ya daɗi baya yiwuwa saboda haka mulkin ga hannun musulmi Allah ya ba wa masu imani masu tausayi masu kishin addini Hmm.
عليك صلاة الله kuma a ko'ina fa ba Najeriya ba muna roƙon Allah kamar yadda shehu ya roƙi haka on ne salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah ثم سلامه sannan gaisuwarsa وآل da alaye وصحبه da sahabbai للعباد شتت alu da sabu su ne waɗannan da suka wargaza ainihin barnace-barnace radiyallahu anhu wa annabihim alhamdulillah